نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren lahadi ne wanda ya daidai da daren 22 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1430 daidai wadda ta daidai da 17 ga watan januwari shekara ta 2009 muna karatun littafin al-imamu muhammad ibnu isma'il al-bukhari wannan shine kasar na 51 daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi taken karatun da muka sawa karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi har yanzu ba mu gushe ba muna cikin kitabul ilmi wato matattarar da ke bayani akan muhimmancin neman ilimi tsari da ladubban neman ilimi da kuma haƙuri da dauriya game da matsaloli da za a fuskanta a cikin ainihin wato harkar ilimi za mu tashi a cikin babi na arba'in da biyu babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan babin da ke bayani akan hukuncin wanda ke tsaye ya tambayi malamin da ke zaune shin ko ya wulakanta malamin ko ya yi rashin ladabi kai kana tsaye ƙiƙam malam na zaune sai kai mishi tambaya daga tsaye shi kuma yana zaune shine ce babu man sa'ala wa huwa qa'imun hukuncin mutumin da ya tambaya a tsaye ya tambayi wa aliman malami shi kuma malamin a wani hali yake jalisan yana zaune shin ko shi mai tambayar ya yi rashin ladabi kaji su imam bukhari kenan abin da ya sa su su imam bukhari suna ainihin binciken abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai daga nan ne ake ɗibar addini ma'ana ba wai sai sun kirkiro ra'ayin ba a'a hadisin shine zai fitar musu da magana sai ce qala haddathana usmanu qala haddathana jarir qala akhbarana jarir an mansur an abi wa'il an abi musa qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل kun ji wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya samo shi daga wurin malamin shi mai suna al-Imam Usman ibn Abi Shayba dan uwan abubakar ibnu abi shaiba ne wa da kani ne kuma dukkan su malaman hadisi ne kuma imam al-bukhari ya koyi karatu a wurin su qala shi malam usman yace akhbarana jarirun jariru ya ba mu hadisi shi ko jariru ya samo daga mansur mansur daga ainihin abu wa'il abu wa'il daga abu musa zamu bayani akan wannan isnadi insha Allah qala abu musa al-ash'ari sahabi ne yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama faƙala ya rasulallah mutumin da ya zo ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malƙitalu fi sabilillah menene yaƙi domin kare addinin Allah me ake nufi da yaƙi fi sabilillahi fa inna ahadana domin akan samu ɗaya daga cikin mu yuqatilu ghadaban yakan yi yaƙi saboda fushi fushin an danne su irin yakin Niger Delta kenan suna cewa an danne su ana ɗiban arziki a ƙasarsu akan yi yaƙi saboda fushin wane yana da kuɗi ni kuma har yanzu na kasa samun kuɗi shine arnan arewa kenan arnan Kaduna arnan ainihin Jos arnan Adamawa bakin talauci ya ya zama musu kaska a jika sun rasa yaya ake musulmin arewa yake samun kuɗi sun buga sun kada duk hanyar da aka ce musu musulmi na samun kuɗi su sun bi wannan hanyar Allah ya ki azurta su to shi yasa sai su tashi sai su yaƙi gababan a cikin fushi to ɗaya daga cikin mu yakan yaƙi saboda fushi wa yuqatilu hamiyatan akan samu kuma ɗaya daga cikin mu yayi yaƙin kabilanci saboda kabila kaza sun danne shi shine irin yaƙin hutu da tutsi da makamantansu ma'ana yaƙi ne na kabilanci ana so ne a ƙare ƙabila kaza ƙabila kaza ba a ƙaunarta ta rayu irin yadda bayahude yake yakar balarabe baya son ya ga balarabe ne a doron duniya to yanzu wannan yaƙi ne na ƙabilanci kuma akan samu ɗaya daga cikinmu yana yi to wannan ya dace da fi sabilillahi farafa ilaihi ra'asuhu sai manzon Allah ya ɗago kan shi ga wanda ya tambayar ra'asahu sai manzon Allah ya ɗago kan shi ga wanda ya tambayar kala mai riwaya abu musa ya ce wa ma rafa ilaihi ra'asahu illa annahu kana qa'iman annabi bai ɗago kanshi zuwa ga wannan mutumin ba sai dan shi mutumin yana tsaye don haka ka tsaya ka fahimci hadisin farafa ilaihi ra'asahu sai manzon Allah ya ɗaga kanshi ga mutumin wa ma rafa ilaihi ra'asahu annabi bai ɗaga kanshi ga mutumin ba illa annahu sai dan shi mutumin kana ka'iman a tsaye yake shi kuma annabi yana zaune kaji mahallin shahid kenan ko kun fahimta jama'a فقال سي النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيتي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله wanda duk ya yaƙi idan ya zama kalma Allah ita ce a sama to wannan shine fi sabilillahi azza wa jalla kun ga annabi ya bada ainihin amsar wannan tambaya ba tare da ya bujira zuwa ga waɗancan abubuwa ba saboda dalilan da ke sa mutane suke yin yaƙi suna da yawa a duniya amma an ka tattara su duk sai ka tara su gefe guda ba fi sabilillahi bane to fi sabilillahi kwaya ɗaya ce duk wanda ya saboda Allah saboda Allah ne duk wanda ba saboda Allah ya ba to kuma wannan shi da abin da ya zuwa gare shi Imam Muslim ya ruwaito wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a tashi sadauki wanda yake yaƙi sadauki ne wanda yake yaƙi sai Allah ya ce saboda wa kai yaƙi sai ya ce saboda kai sai Allah ya ce ƙarya kake kai ne dan a ce sadauki kai ne dan a ce gwarzo kai ne dan a ce jarumi kuma an faɗa sai ce tafi wuta so da haka jama'a duk wanda zai yi abin da ake wa Allah to yayi dan Allah iyakarta kenan kowa za ka iya mai siyasa zamanin yanzu mun ce siyasa me yake nufi ƙarya me yasa wani ka faɗi kaza a siyasa nake mai wai ƙarya nake mai amma Allah ba za ka iya mai ƙarya ba duk ka gama abubuwan da kake faɗi da baki in a zuci ba haka bane Allah ya san ƙarya ne ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur haka yace duk wani ha'inci da magudi da ido yayi Allah ya sani kuma ya san duk abin da kirji ya ɓoye don haka jama'a man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillahi azza wa jalla wanda duk yaƙi don kalmar Allah ta ɗaukaka to shine yayi yaƙi fi sabilillahi wanda duk yaƙi ba haka ba fa Allah ya kiyaye ibada shi ta ɓaci ta yaƙi kun ji wannan jama'a to wannan hadisi kamar yadda na fara ishara akan cewa zan dan tattauna mana isnadin akwai yan maganganu kaɗan a inda malam ainihin ya dan fara tattauna su da farko tukuna Usmanu ya ce huwa ibn Abi Shayba Usmanu shine dan Abi Shayba Jariru kuma shine Jariru dan Abdul Hamid Mansur kuma shine al-Imam Mansur ibn al-Mu'tamir sannan sai Abu Wa'il shine Shaqiq shi kuma Abu Musa shine al-Ash'ari sai malam ya ce wa kulluhum kufiyuna duk isnadin gaba ɗaya mutanen garin Kufa ne yakan faru irin haka kaji an ce wannan isnadin duk yan makka ne wannan isnadin duk yan madina ne yakan faru sai malam ya ce wa fil hadisi shahidun li hadisi al'amal bin niyyati wannan hadisi yana ƙara kafa shaida akan hadisin innamal a'malu bin niyyati ayyuka da niyya suke aikin da kai na yaƙi saboda mai kai saboda kabilanci aikin da mai kai na yaƙi saboda mai saboda fushi aikin da kai na yaƙi saboda mai saboda dukiya saboda ka samu suna saboda a ƙara ba mukami a soja saboda ka samu kaza saboda ka samu kaza duk baki ɗayan abin da kai yana komawa zuwa ga niyyarka wa annahu la ba'asa bi qiyam talibil haja inda am inda amnil kibari sannan idan ɗalibi ko mai tambaya zai tambayi malamin a tsaye malamin yana zaune in dai ba girman kai ne ya shiga cikin ɗalibin ba babu komai amma in ɗalibin yana ganin shi ya fi ƙarfin ya lankwashe ƙafa ya zauna gaban malami sai dai ya tsaya ƙiƙam to kuma nan ne girman kai ya shigo wa annal fadl alladhi warada fil mujahidin mukhtassun biman biman qatala li ila'i dinillahi duk falalar da kake ji ake faɗi ta jihadi ba za ta samu ba sai ga wanda ya jihadin saboda Allah ka kamar yadda duk falalar da kake ji ake faɗi saboda sallah sai in kai sallah saboda Allah wa fihi istihbabu iqbal al-mas'uli ala sa'ili malai yace to kuma wannan ya nuna shi kuma malami duk sanda aka tambaye shi in zai ba da amsa ya ɗaga kai ya fuskanci ɗalibin su fuskanci juna kada ya sadda kai yana ainihin ƙasa yana ba da ansa saboda gashi da annabi zai ba da ansa sai da ya ɗago kan shi to ana so duk sanda aka yi maka tambaya kai ma dan ka karrama wanda ya maka tambayar ya fahimce ka sai ka ainihin fuskance shi malam yace wa sayati baqiyatul kalami alaihi fi kitabil jihadi insha Allah ta'ala in Allah ya so sauran bayani za su zo a cikin kitabul jihad za a sake kawo wannan hadisi za a tattauna matsala a kai shi ibn hajar kenan Allah ya taimaka babu su'ali wal futiya inda ramul jimari babin da ke bayani akan tambaya da kuma ainihin fatawa ma'ana tambaya da amsa kenan ko kuma ka haɗa don ita as su'alu da futiya duk sukan zama abu ɗaya amma in suka zo a nan dole ka neman musu ma'ana ko dai ka ce ƙaramar tambaya ƙaramar matsala da babban matsala ko ka ce tambaya da ba da amsar tambaya a wurin jifan shaidan ko ya halatta ma'ana an je za a yi jifan shaidan sai ka ga wani abu ya rikice maka sai ka ce ala gafata malam ina hukuncin kaza wannan abin yana da alaka da aikin hajji ko bai da alaka da aikin hajji shin yin jifan shedan yana hana a yi tambaya ma'ana wannan wurin kawai an je ne a jifan shedan kada a tsaya a yi tambaya ka ai wani abu shine abin da bukhari yake so yace yace qala haddathana abu nu'aym qala haddathana abdul aziz ibn abi salama an az-zuhri an isa ibn talha an abdullah ibn amr قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي قال ارمي وراء ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج صلى الله عليه وآله وسلم da al'imamu abu nu'aimi shi ya karantar da bukhari wannan hadisi shi ku ya ce abdul azizi ɗan abi salama ya ruwaito wannan hadisi daga al'imamu zuhuri to kaga in ka saba karatun isnadi a hankali sai ka rinka fahimta abubuwa yanzu zuhuri shine malamin da ya karantar da abdul azizi ibn abi salama wannan hadisi sai ka fara cewa kenan da zuhuri da imamu malik makarantarsu ɗaya malamin su ɗaya domin zuhuri malamin maliku ne zuhuri malamin abdulaziz ibn abi salama ne to sai ka matsa bincike kuma sai ka gane ko lokaci guda suka yi karatu ko ko wannan ya karatu malamin ne ya tafi bayan shekaru kuma wannan ya zo ya karatun ko kun fahimta sannan ya ce ya karɓo daga isa ɗan talha shi isa ɗan talha tabi'i ne shi ko ya ce ya karɓo daga abdullahi ɗan amr ɗan as kenan Allah madaukakin sarki ya ƙara musu yarda. Kala ya ce, Abdullahi ɗan Amr ɗan As ya ce, ra'aitun Nabiya sallallahu Alaihi wa Alihi sallama indal jamrati. Na ga annabi sallallahu Alaihi sallama a wurin jifan shaiɗan. A ƙashin gaskiya saboda Allah an ɗan samu wani lokaci a da nakan yi taka tsantsan da ƙyama har ma ta kai nakan yi kwaɓa akan a ce jifan shaiɗan ɗin. To amma sai kuma na ga salaf suna faɗi. Shi kenan sai na ce to ya halatta kenan. al'imamu abubakar ibn abi shaiba ko al'imamu abdulrazzaq ɗayan biyunsu ya ruwaito asari da isnadi sahihi daga abdullahi ɗan abbas ya ce ku je ku yi jifa domin shaiɗan kuke jifa kuma sunnar babanku ibrahim kuke rayawa ina fata an gane ma'ana ibada ce daga cikin ibadojin da annabi ibrahim ya koya wa musulmi kuma lallai shaiɗan ɗin ake jifa ina fata an gane sai dai in ka je jifan duk da shaidan din kake jifa sai ka bi ka'idoji yaushe ake jifan yaya ake jifan da me ake jifan menene ake faɗi lokacin jifan jifan guda nawa ake yi wacce rana da wacce rana ake yi duk waɗannan suna da alaƙoƙi da ibada ta aikin hajji jama'a jifa dai na shaidan nau'i biyu ne akwai jifan shaidan na ranar sallah wannan ba a yin shi sai rana ta fito ga kowa hatta ga masu rauni da tsoffi da yara da mata waɗanda annabi ya kyale su su sakko daga ainihin wato muzdalifa da wuri bayan dare ya raba biyu cewa za su iya tasowa daga muzdalifa su taho gurin jifa amma annabi yana nufin su kaucewa turmutsutsin da ke kan hanya ne amma in suka iso wurin rana bata fito ba ko kuma ma gari bai waye ba za su zauna a wurin ne su jira har gari ya waye rana ta fito sannan sai su jifa tsakuyoyi guda bakwai ne za su rike a wannan rana kuma jifan da za su za su jefi jamratul aqaba ne ita ta ƙarshe din da tsakuyoyi guda bakwai in suka jifan sai su tafi su komo mina su zauna ba za su yi addu'a ba a nan wurin jifan jifa na nau'i na farko kenan a aikin hajji jifa nau'i na biyu shine jifan da ake ayyamu tashriq kwanakin da ake kira kwanakin shanyan nama su ne bayan sallah da kwana ɗaya bayan sallah da kwana biyu har zuwa bayan sallah da kwana uku shi kuma wannan jifan ba a yin shi sai rana ta yi zawali wato sai lokacin da ya halatta a yi sallah a zahar sai a je a yi wannan jifan in aka je za a je a yi ne da tsakuwoyi guda bakwai kuma za a jefi waɗannan wurare guda uku ne in ka je za ka fara da ta farko ka jefe ta da tsakon kwami guda bakwai in ka jefe ta da tsakuwoyi guda bakwai sai ka yi gaba da ita in kai gaba da ita daga ɓangaren dama sai ka tsaya kai addu'a ka ɗan ɗauki lokaci kana addu'a aka ce maka addu'a matsalolin duk da suka dame ka da alƙawuran da kai wa mutane su za ka tsaya kai addu'a sannan sai ka wuce ta biyu ita ma sai ka jefe ta da tsakoyi guda bakwai in ka jefe ta ita ma sai ka wuce gabanta daga ɓangaren dama sai ka ɗaga hannu kana fuskantar ka'aba kana fuskantar makka sai kai addu'a gwargwadon abin da ya sauƙaƙa sai ka wuce ta uku ita ma sai ka jefe ta in ka jefe ta da tsakon kwami guda bakwai ita shi kenan sai ka tafi ba za ka yi addu'a a wurin ba haka za ka yi gobe haka za ka yi jibi in ka kai za ka yi jinkiri kenan waɗannan su ne jifa kaɗai da ake jama'a kuma wannan ita ce kaɗai fatawa allahumma sai ga wanda yake da larura gaba ɗaya ta rashin lafiya ko uzurin da zai hana shi zuwa gaba ɗaya to ya halatta wani ya yi mishi jifa ɗin mun fahimta a ce gaba ɗaya bai da lafiya ba zai iya zuwa ba a ce tsufa ya yi rakab ko da an ɗauke shi ko an ɗauke ta an je da ita ba za ta iya jifan ba a'a mai ciki ce kafafuwa sun kunkumbura a'a matsaloli misali dai larura wadda za a kira ta larura amma a'a saboda shi ɗan siyasa ne yana da kuɗi saboda shi mai martaba ne yana da mulki sai ya tura bafade ya je ya yi mishi a'a to tun farko ma ya zama a cikin fada shi kawai kai ya tafi aikin hajji ina fata an gane kuma duk wanda ya baka fatawa cewa ai bari kawai a je ka yi rana ɗaya gaba ɗaya to kamar sallah azhar ce ta zo sai ya ce maka ka haɗa azhar da la'asar da magariba da isha a lokaci guda ka yi ka tafi harkokinka duk haka suke bai mutane fatawa jama'a ban taɓa ganin aikin hajjin da aka yi ta a rikice irin aikin hajjin bana ba duk abin da 'yan siyasa suke so kawai sai a ce labai ba komai yi ko kuma ba komai kawai in mun je maka ma gaya maka yadda za a yi ita fiyarka abu ya zama tourism jama'a ya zama yawon shakata ya zama yawon bude ido mata suka jiyo mutum yana mutane fatawa karya suka datse shi ya ce wai shi kenan tafi kawai ka tafi ba sai kayi kwanan mina ba kwana amina kamar sallah azhar ce mutum ya ce maka ranka ya dade in kai raka a ɗaya sallama kai tafiya ka harkokinka sauran mun haɗu a sakwata ne maka bayanin abin da za ka yi wai kawai tafi maka mun zo na faɗa maka yadda za a yi shine wata dattijuwa ta leko ta ce to mu ma a faɗa mu ma mun je can sai a faɗi yadda za a yi din a faɗa mana amma tun anan sai aka ce wai sun kawo hayaniya na ce a'a ba su kawo hayaniya ba mu ma muna son wannan fatawar a faɗa jama'a ku duba irin wannan son zuciya jama'a kuma malamai aso ake malamai su shiga cikin turmutsutsun jama'a su kwanta tare da su su ci abinci tare da su don su ga matsalolinsu su gyara musu amma sai malamai su kwashe ina su ina su daga cikin talakawa sai su tafi rumfuna da kaimomin yallaɓai su zauna su ne musu fadanci su kuma su yallaɓai ba ruwansu ba addini suke so ba waɗannan bayan Allah kuma an bar su jama'a wallahi wani mutum kuka ya fito yana yi profesa ne jama'a daga wata babbar jami'a a ƙasar nan lafiya ice shekara ta takwas ko bakwai ne ina tara kuɗi don in zo ya ce ni ma'aikacin gwamnati ne ya ce ni ba bani kujera aka yi ba ina tarawa ne don in zo in yi ibada tunda an ce mana dole ne amma tunda na zo na rasa me ake yi ban san ina ne nan ba ya ce bai san me yake yi ba haka na sake gangarowa haka kawai sai na ga wani ya ce kai ba haushe ne na ce sai ce to don Allah ka rike hannuna shi ma daga wata babbar jami'a yake professor ne ma in fact daga university maiduguri ya ce bai taba zuwa ba ya ake ya ake babu guidance yanzu an dawo aikin hajji duk an shanta ke kasar indonesia jama'a yanzu haka sun fara shirin hajjin baɗi ina alhazansu za su sauka yanzu sun je sun kama gidajen haya kusa da ka'aba sun wanwanke sun fesa musu turare da magani sun rufe su shekara na zuwa sai a buɗe wa alhazai sai su shiga dubu-dubu lafiya su zauna mu kuma sai ya rage saura wata uku tukuna sannan sai a tafi a gurguje a gurguje a gurguje sai a ce duk gidajen da ke kusa da ka'aba sun kare sai a ce tsoho ya zo misali zai aikin hajji misali a ce a babban dodo za a yi sai a ce an sauke shi a can samuru sai da haka wani in ma ya taho in ya tashi komawa sai ya rasa me zai ce wa dan tasi shi bai jin larabci dan tasi kuma bai jin hausa da haka sai a ɗauke shi a kwana ana yawo da shi nawa zai biya kudin tasi sai ka ji an ce mishi shikenan ya biya riyal ɗari riyal ɗari ɗin nan nawa kenan naira dubu hudu tasi ɗaya naira dubu hudu saboda ya kwana yana yawo da kai ana tambaya ina ne garin ku duk da aka je sai a ce to shi ba hausa a kai shi wurin kenya kenya su ce ba nasu bane wannan a kai shi tanzania tanzania su ce har sai an yi sa'a an aka haɗu da wani ɗan najeriya haka harkar jama'a ya kamata a gane harkar aikin hajji a fitar da siyasa a ciki ibada ce tsantsa sai a ɗibi kujeru na officials wato ma'aikatan aikin hajji sai a ba mai martabawa ne mai alfarmawa ne ran kai daɗewa ne su kuma sai su raba wa yaransu kuma kujeru ne na aiki ko da a ce su yaran suna son su yi aikin ba za su iya ba don ba aikin su bane domin ya za a ce kai ne jagoran alhazai a ina za a aikin hajji a ce a jalingo kai kuma baka taba zuwa jalingo ba sai a je a tara alhazai guda hamsin sai a zuba su a mota sai a ce to shikenan kai su anguwa kaza kai ma baka taba zuwa ba tun malam lawal abubakar yana da rai Allah ya gafarta mishi nake cewa wannan malamin da ya shekara hamsin ko sittin yana aikin hajji ya san wuraren nan ai kokari a tara matasa ya karantar da su kafin ya rasu ya sanar da su a aikace wuraren nan ba a yi wannan abun ba waye za ka samu yanzu yake da khibra ƙwararriyar khibra irin malawal abubakar ya san abin a ilmance ya san anguwannin ya san ma'ana mutum ya shekara hamsin ko sittin yana aikin hajji ita kanta maka da za ta yi magana za ta ce wannan ya sani abin da su suke kenan jama'a manya-manyan malaman su ake sawa suna karantar da matasa yadda ko malaman sun kwanta sun rasu sai su waɗannan matasa ya zama sai su cike gurabunsu domin kuma shi kenan sai a ɗiba sai ka ga gayyan mata 'yan siyasa da sauransu a ku je ku ba su kujeru na yawo da za su tafi yawo amma kujerun aikin hajji jama'a na officials kamata ya a ɗibi waɗanda suke shirye ba su yi aikin kuma a shekara ana koya musu amma ya za a yi ƙasar indonesia suna ninka mu ninki biyar amma ba a samun matsala ko ƙwaya ɗaya mu kuma duk shekara a matsala ake bai yiwa a ce sai damuna farko ta faɗi sannan za ka fara neman galla ta gona sannan za ka fara neman ina za ka samu taki kuma ka ce za ka yi wannan noma na wannan shekara a hankali kwanci yanzu kasar indonesia suna nan sun shirya komai sannan duk alhajin da kaga ya je aikin hajji bana to shekara biyar da ta wuce ne ya biya shekara biyar din nan an ci ana koya mai ne ana nunnuna mishi abubuwa sannan sai shekara ta shida sai a bai izini ya tafi Allah kiyaye to shine gashi da yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallama inda aljamrati a wurin jifan shaiɗan wa huwa yus'alu ane mishi tambayoyi fa qala rajulun har ma sai wani mutum yace ya rasulullahi ya manzon Allah nahartu qabla an armiya ni na je na soke dabbata kafin in yi jifa a halin kuwa ranar babbar sallah abu na farko da ake so mutum yayi shine ya je ya yi jifa to ni kuma gashi na je na fara ainihin soke dabba kuma ban yi jifa ba yanzu yaya zan yi qalar ni sai manzo Allah ya ce irmi je ka kai jifan yanzu wala haraj babu komai qala akhar sai wani ya taso ya ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halaqtu ni kuma na ya aski qabla an anhara kafin in yi sukin dabba ma'ana kenan abubuwa uku abubuwa hudu ne a ranar babbar sallah jifan shaiɗan sannan sai yanka sannan sai aski sannan sai ka gangaro maka kai dawaful ifada to yanzu wannan shi kuma abin da yake cewa yayi aski kafin yayi yanka qalan har sai manzo Allah ya ce je ka kai yankan yanzu je ka ka soke dabbaka wala haraj babu laifi fama su ila an shay'in ba a yi mishi wata tambaya ba a wannan rana game da ko menene kuddima wanda aka gabatar da shi wala ukhira ko wanda aka jinkirtar da shi illa qala fa'al sai ya ce je ka aikata wala haraj kuma babu laifi sallallahu alaihi wasallama to malamai suka ce wannan sauƙin game da gabatarwa ko jinkirtarwa a ranar sallah ne abubuwa hudu da suka haɗu a ranar sallah jifan shaiɗan sannan sai yanka sannan sai aski sannan sai tawaful ifada haka ake jera su jifa yanka aski tawafi to idan har ka birkita abin ka ɗau gaba ka dawo da ita baya to yi wanda ya rage sai kai sauran ba komai ko kun fahimta jama'a to shine sai aka samu wani malami sai ya littafi sai ya sa wa littafin ifa'al wala haraj kai babu komai sai ya canza duk ayyukan aikin hajji gaba ɗaya sai ya gini akan wannan shine malamai suka yi ca akan shi cewa a'a wannan sauƙin na ranar sallah ne don gashi sahabi mai yake cewa babu abin da aka tambaye shi wanda aka jinkirtar ko aka gabatar a wata riwaya wadda mun yota a baya ice yauma izin a wannan ranar don haka a wannan ranar ce ake wannan afuwar ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu na'am to ina zuwa wannan hadisi yana tabbatar mana da cewa ashe ya halatta kenan a wurin jifa a tsaya a yi wa malami tambaya ko malami ya tsaya ya yi jawabi akan haka na'am malam na'am na'am na'am Na'am. Da cinkoso. Idan da cinkoso babu laifi, ya taho daga Muzdalifa sai ya ga da cikowar jama'a. Da ya ga da cikowar jama'a sai ya ga to abin da zai fi bari ya tafi Makka ya je ya yi tsawaful ifada. Da ya je ya tsawaful ifada sai ya dawo. Da ya dawo kuma sai ya duba cikin waɗannan ayyuka da suka rage guda uku. Wanne ne yanzu zai fi sauki sai ya ga cewa aski sai marmaza ya aski. Wanne ne kuma zai fi sauki sai ya ga cewa yanka. to yanzu wanne ne ya rage kuma sai jifan sai ya yi shi daga baya babu laifi insha Allah wato shi jifa lokacin fara shi muka bayyana shine ranar sallah lokacin fara shi daga fitowar rana to amma za ka iya yin shi har zuwa dare har zuwa dab da fitowar alfijir rana ta biyu ita ce ranar sallah da rana ta uku da makamantan haka su kuma daga sabda rana ta yi zawali za ka iya farawa har zuwa dare to wani abun mamaki jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fi kowa rahama ya fi kowa sauki aka zo ana yi wa mutane fatawar cewa za su iya yin jifa 24 hours wato awa 24 saboda neman sauki wannan fatawar ita ta rinka kawo turmutsutsin ai madadin a nuna wa jama'a ga lokacin da ya halatta a fara jifa amma in ka ga turmutsutsi yayi sai ka bari har dare galibi mu mukan bari sai dare yayi sai ka je dare yayi sai ka ga wurin ba kowa sai ka tsaya kai jifa kai kaɗai ka ga wurin wurin mahaiganka a natse to amma waɗanda za su tafi gayyar farko ɗin nan ana abin nan sai ka ji an ce mutum ɗari uku da sittin sun mutu a lokaci guda in ma ba dan aka yi hikima ba yanzu wurin ana nan an nemi shi hawa ɗaya hawa biyu hawa uku hawa hudu har iya yadda Allah ya so to shine sassaucin da aka samu amma duk da haka akwai matsala tattare da mutane musamman sababbin alhazai sabon alhaji da zaran an ce sai ce to ai marmaza fa a fita ai marmaza fa a fita in ka ce lokaci gobe sai ce ai ya ga jama'a na ta tafiya ne gwamma mu ma dai mu tafi gwamma mu ma dai mu tafi to amma inda zai haƙura sai ya yi abin alumana to amma za ka ga kaɗan ne kuma saboda kawai sanda ka ka takura su su mutane bakwai ka ce ku bari ma ya karfe tara na dare sai su ga wajen mutum dubu biyu sun taso ce kai a karo makallawa ni ma dai bari dai in bi su ne sai da ya kwashe da gudu ya bi su sai da ya da yana dan gashi ce kai ai abin akwai wahala shine jama'a Allah ya kiyaye na'am na'am na'am eh idan mutum yayi jifa ranar sallah jama'a na fata an gane zai iya zuwa ya cire waɗannan kaya da ke jikin shi kayan harami idan ya cire su to annan ne lallai ya gaggauta wajen ya je makka ya yi ɗawafi kafin rana ta faɗi idan har ya sake bai yi ɗawafi ba rana ta faɗi to sai kuma ya sake cire waɗannan kaya da ya sa na gida ya mayar da harami ya kwana da su sannan gari ya waye ya sake dawowa makka ya je ya ɗawafi yana ainihin wato saye da waɗannan kaya na harami ina fata an gane Allah ya kiyaye babu qaulin lahi ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila eh babin da ke bayani akan fassarar magana Allah maɗaukaki cewa ba a baku ilimi ba sai ɗan kaɗan duk ilimin da kake ganin kana da shi to ɗan kaɗan ne in an gwada da ilimin sauran halittu ma kafin a kai ga ilimin Allah abin da yasa Bukhari ya kawo wannan babi wallahu alam ya kawo ne don ya ladabtar da mutane daga tunanin cewa sun kai makura a ilimi duk inda kake ga ka ƙure to ana ce maka ɗan kaɗan ne don ka rinka tawalu ba a son girman kai قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوقع على عصيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقال رجل منهم فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا kun ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda al-Imam Alqama ya karanto shi daga Abdullahi dan Mas'ud qala Abdullahi dan Mas'ud yace baina ana amshi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci muna ainihin yawo tare da annabi wato muna tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama fi kharibil madina a wata anguwa daga cikin rusassun anguwanni na madina ko a tsakankanin wasu gidaje waɗanda suka rugurguje daga cikin gidajen madina da suka rugurguje wa huwa ya tawakkau manzo Allah yana dogaro ala asibin akan wani ice ma'ahu wato ya ɗan rike wata 'yar sanda yana dogarawa haka yana tafiya da ita kamar kwagiri muna cikin tafiya famarra bi nafarin minal yahudi to asali ita madina dama jama'a gari ce wanda yahudawa sun zo sun cika ta khaibara ma sun je sun cika ta amma fa asali ba garin su bane saboda sun karanta a cikin littafin su cewar annabin da zai zo a ƙarshen duniya zai bayyana ne a wani gari mai yawan dabinai shine suke Allah Allah su je su cika garin domin ya zama annabin ya bayyana a cikin su kun ji abin da ya kai su kwalamar kada wannan mulki da suka saba samu na annabta ya kauce cikinsu ne to don haka madina tana cike da yahudawa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin tafiya sai ya zo ya wuce wasu tarin yahudawa faƙala ba'aduhum li ba'adin sai sashin su suka yi magana da junansu suka ce saluhu anir ruhi ku tambaye shi game da rai na'am a larabci ya halatta a ce saluhu ya halatta kuma a ce is'aluhu duk akwai wannan a larabci bi isbatil hamzi wa bi hazbiha qur'ani ya zo da shi sal bani isra'ila sal bani isra'ila tambayi bani isra'ila kuma yace was'al man arsalna ai wa is'al dan haka ya halatta to in kana dabtu da larabci irin na alqur'ani sai ga kana sarrafa duka biyu shi yasa jama'a kar ku yi wasa da alqur'ani duk abin da kake nema akwai a ciki in ka goge da alqur'ani da larabcin qur'ani sai ka je kana larabci ka je laraba kamar za su yi maka sujuda saboda har yanzu yaran ya nemi su daɗi sai dai da yawanci in ba koyo suka yi ba ba za su iya ba kai da ka koya in ka je kana yi sai ka ga cewa Allah albarkaci abin sai ga daɗi suke ji ina fata an gane gashi dai saluhu anir ruhi ku tambaye shi a ina rai yake a jikin mutum wannan tambaya ce ta ƙure ba tambaya ce ta neman ilimi ba yahudawa ne suka yi wa annabi wai a tambaye shi ba dai ya ce wahayi ake mai ba to rai a ina yake a jikin mutum ko kun fahimta jama'a ba yahudi kullum so yake asirin kai tonu a tambaye shi a ina rai yake wa qala ba'dhum sai wasu daga cikin su masu dan hankali sai suka ce la tasaluhu kada fa ku tambaye shi domin la yaji'u fihi bi shay'in ta karkashi ku bar tambayan nan masu hankali ne suka ce ku bar tambayan nan dan kai yazo da amsa kuma a cikin ta zama akwai abin da muke kyama fa qala ba'dhum sai aka samu su daga ciki wawayen ciki kenan yan zafin kai kenan sai suka ce la nas'alannahu wallahi sai mun tambaye shi ɗanka babba ya girmama ka in ɗanka babba sunan shi Muhammad sai ce maka ya aba Muhammad amma ba yahude ba zai iya cewa manzon Allah rasulullahi ba ko kun fahimta dan haka ko dai su kira shi da sunan shi gatsal su ce ya Muhammad ko su ce ya Abul Qasim ya ruwaito hadisi sai na ce innahu yuha ilaihi wahayi ake mishi ba annabi ba ba wanda yake da wannan darajar ka yi tambayar kure sai Allah ya tsaye da matsalar gaba ɗaya sai sama ta fara magana da shi faƙala sai na ji ya ce wa yas'alunaka anir ruhi suna tambayar ka game da rai kulir ruhu min amri rabbi ka ce al'amarin rai al'amari ne da ubangiji na kaɗai ya sani wajirin ainihin ibrahim ibrahim almajirin alkama alkama almajirin ibn mas'udin a amashe ce haka za fi qira'atina haka yazo a cikin mu tare da cewa wannan qira'a ga waɗanda suka kware da ilimin qira'a za su ga cewa qira'a ce ba mutawatira ba amma a cikin qira'a a baka ba na daga ilimi sai dan kaɗan to amma su a tasiri wayar sai zo wa ma'utu su yahudawa da ke ganin suna da ilimi ya ilimin da aka ba su ma dan kaɗan ne jama'a mun gane wannan da kyau to yanzu a cikin wannan hadabal ikhtiyari makhafata an yaqsura fahamu ba'dun nasi anhu babin da ke bayani akan malamin da ya bar zaɓin wata magana ya faɗa wa jama'a wato magana ce ga ta ya dace ya faɗa amma sai ya zaɓi kada ya faɗi wannan wani abu daban mun fahimta sai yake cewa fa yaqa'u fi ashadda minhu dan kar su faɗa cikin abin da ya fi muni fiye da abin da suke aikatawa ma'ana dama suna yin wani abu wanda ba daidai ba a cikin wannan din har lokacin da ba ga kwakwalwarsu ta nuna sannan sai ka kai su zuwa ga abin da ya fi dacewa ina fata an gane za mu dan tattauna wannan ainihin kaɗan insha Allah ta'ala bayan mun gama karanta hadisan da ke ciki ka fil ka'aba qultu qalat li qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aishatu laula qaumuki hadithun ahaduhum قال ابن الزبير بكفر لنقدت الكعبة فجعلت لها أجر عبد الله بن زبير gashi yace qala ibn zubairi abdullahi dan zubairi yace da ni kanat aishatu tusirru ilayka kafiran na ga gwaggota aisha wato yar uwata ta amince da kai tana da an fahimci wannan da kyau ko to shine sai ya ce wa wani tabi'i na ga cewa gwaggota ta amince da kai tana gaya maka maganganu na sirri masu yawa fama haddasat ka fil ka'aba wani hadisi ta taba gaya maka game da ka'aba ahaduhum ba dan danginki quraishawa ba su daɗe ba da barin me qala ibn zubair sai ibn zubair ya ce bi kufrin da ba dan ba su daɗe da barin kafirci ba ma'ana yan bana bakwai babun yadkhulun nasu wa babun yakhrujuna kofa ɗaya mutane su shiga kofa ta ɗaya kuma mutane su fita fa fa'ala ibn zubairi sai ibn zubairi shi sai ya aikata wannan abu to wannan hadisin gaba ɗayan shi ya zo da riwaya ne a dun bangon ma ya daku ya ƙonu saboda haka katangan mata ya laushi sai suka ce a rushe ta to da suka rushe ta kuskure na farko da suka yi a jahiliya shine sai ba su ainihin kai zuwa ga faɗin gini sai kuma kuɗi suka gaza musu yadda ake ginin ka'aba shine za a ce duk wanda yake da sadaka ya kawo duk mai taimako ya kawo amma duk wanda kuɗin shi na haram ne to kada ya kawo ba a gina ka'aba da kuɗin haram don haka duk wanda ya zama giya ya sayar ko nan wasiya ba za a kawo kuɗin haram a gina ka'aba ba to da aka tashi sai aka gina biyu bisa ukun ta tsaf ɗaya bisa uku da ya rage sai suka yi katanga wadda za ta yi alamar cewa wannan wurin ma ragowar ka'aba ce wannan katanga ginanniya tsaf yadda annabi ibrahim ya gina ta da suka wargaza ta sai zama kuɗinsu na halal ba zai gina musu ita duka ba to da suka zo kuma za su yi alamar inda ya rage din sai suka rage fadinta kun ga matsala ta biyu matsala ta uku da suka ta jahiliya za ka gane su abu jahal wato su ne malaman bid'a na jahiliya waɗanda ma'ana su ne yan ci da addini in talauci musu talauci sai ce a fito da tsamin nan sai a aje shi gefe guda wani ba ƙauye in ya zo ya yi ɗawafi ya ɗawafi in ya sai a bubbuge sai a karɓe ɗan guzurin da ya zo sai a kore shi sai su karɓe sai su je suna shan giya suna dariya su abu jihal kenan ulama usui ina fata an gane to wannan ainihin ɗabi'u da suka faru ga ka'aba jama'a sai kira matar shi aisha da ya kira ta sai ya samu magirbi ko diga sai ya haƙa mata gindin hijiru isma'il daidai inda garin nan yake sai ce kin ga asalin foundation annabi ibrahim aisha ta ce sai na ga mare mari marmara ce ana kici-kici da su har yanzu ba su gama natsuwa da musuluncin ba ma in kuma ka ce ka'aba ma ba daidai ba ne sai su ce a dama ai mu mun san duk abin za a watsa mu ne sai su koma baya da wannan bukhari ya hujja akan in kana karantar da mutane ka lura fahimtar da su to amma shi hadisin sai yake gaya mana za ka fuskanci matsalar matasa su kuma matasa ba haka suke so ba domin aisha sai ta ce me yasa kai ba za ka yi ba shine ya gaya mata wannan hadisin ma'ana duk sanda ka tara matasa sabai ne ce ni manzo Allah ne amma za a rinka mana wannan sharadi na wulakanci manzo Allah ya ce ba komai Umar ya ce shi abin da yake gani a yi kukan kura a shiga garin nan kawai duk a yi shahada haka matasa suke yanzu yanzu dan tafi irin waɗannan abin da kake so shine fahimta ta zama tabbatacciya don haka sai annabi ya bi wata hanyar wata hanyar ce bari a faɗa wannan yarinyar da ake sa rai nan gaba za ta zama malama Allah shi ya san yadda zai bi kuma ya gyara al'amari gwamna to a daidai wannan lokaci ne sai tuno ga wannan hadisi da gwaggon shi ta faɗi ko kun gane jama'a don haka sai ya rusa ka'aba da ya rusa ta a lokacin sai aka yi hikima ba ainihin bari hatta hijiru Ismail ba a bari ba aka haka fandisho aka ɗora ta daidai aka yi mata ƙofofi guda biyu shine kaji ana cewa fafa ala ibn zubair shi ibn zubair sai ya aikata haka da ya aikata haka in kun tuna kaset din da ne muku yau makon da ya wuce cewa muna fusa ka'aba sai suka mai da ita yadda take a da amma da Allah ya taimaki musulmi sai suka bar wannan hijiru Isma'il a kan fandisho din da yake daidai amma sai suka sare wannan gini sai suka bar hijiru Isma'il ta zama katanga yadda take to sai wuri zai hargitse ma'ana wannan sarkin gargajiya ya yi magana wannan malamin sunna ya raddi to yaya kenan sai aka ce yaya abin zai ce ai yadda abdullahi dan zubair din nan ya aikata haka ya so daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah tana daidai kan fandishan annabi Ibrahim babu abin da ta rage inna ma hijiru Isma'il din nan to shine ya kamata a tada ginin sai zama ya cike ka'abar gaba ɗayanta sannan kuma a yi kamar yadda annabi ya so shi karahiyata Allah ya fahamu to wannan babin da za mu karanta yana da alaƙa ainihin wato da wannan babin da muka gama karantawa don haka za mu ainihin tsaya mu tattauna insha Allahu ta'ala idan muka kammala karanta shi Allah ya so a yi din wa fil hadisi ma'ana ma tarjama lahu li anna quraishan kanat tu'azzimu amra al-ka'aba jiddan wannan hadisi yana ɗauke da ma'anar da Bukhari ya ƙulla babi a kai. Menene Bukhari ya ƙulla babi a kai? Babu man taraka sallallahu alaihi wa alihi sallama an yazunnu li ajli qurbi ahdihim bil islami annahu ghayyara bina'aha li yanfarida bil fakhri alaihim fi zalika. Sai annabi ya ji tsoron kada ya rusa Ka'aba ya gyara ta su ɗauka cewa to yanzu yana son ya samu darajar shi saboda me saboda a amintu daga afkawa cikin abin da yake barna ne wa minhu inkaru tarkil munkari khashiyatal wuqu'i fi ko fi ankara minhu idan ka zo kana hana abu sai fihi islahihim kuma shugaba ana so ya shugabanci mutane ne da abin da yake shine maslaha gare su shugabanni kun ji in za ka yi shugabanci za ka shugabanci mutane ne menene jama'a suke bukata sai zama jama'a ba wannan ne suke bukata ba kun sai na daga cikin tiyorin da yake ruguza mu a Najeriya shugabanninmu suka tafi ƙasar turai suka je suka gano an share wani daji an bar ciyawa ta yi kore shar da la'asar ana zuwa ana shara ake so a yi maganinta galibin abin da yake damun su kenan jama'a kullum abin da suke kawowa ba mugun abu bane amma ba shi ake bukata ba don haka shugaba kullum yana shugabancin mutane ne da abin da zai fi gare su sai ce walau kana State University sun mai da abin siyasa kowace jiha tana kirkiro jami'ar jiha to amma in ka bi su keke da keke sai ka ga kwata adadin ɗaliban da aka ba su su kawo su cika a jami'ar bayero ko a jami'ar tsohon gwamna saminu turaki turakin ka zaure yake nan abin da ya kawo wa mutanen jihar jigawa ni da makamantana da muka san muhimmancin abin mun ba da shaida akan cewa duk najeriya babu jihar da ta ci moriyar mulkin demokuraɗiyya ya'ya shekara biyar to maganar talauci da menene da menene da menene duk ta ƙare sannan ya ɗibi 'ya'yan mafi hazaƙa ya kai su ƙasashen singapore da sauransu su je siyo karatu don su zo su zama manyan malamai a cikin wannan makarantar duk wannan si farko da aka fara fuskanta tukuna 'ya'yan jihar jigawa da aka ɗiba aka saka a wannan makarantar mafi yawancinsu ba sa fahimtar turancin ma da ake yi ni da kai na suka gaya min don na je na tara su zan yi musu lacca akan abin da ya shafi harkar saye da sayarwa ne ɗazu sai ni ce a ya kuna ɗalibai a jami'a ba kwa fahimta in muku magana da turanci sai suka ce ai ba sa jin turanci sai ni ce to shikenan yanzu da hausa nake faɗi yanzu na latsa nan to me zan latsa na biyu kuma haske ya fito bango na faɗa da hausa sai suka ce ai karatun kuma da ake koya musu yadda yaran za su ji turanci turanci mai kyau to amma sai je kawo abin da ya fi karfin su to don haka sadda na faɗi waccan maganar jama'a da na ce ai saminu tilaki ya yi makaranta wadda duk afirka ta yamma babu kamata sannan je na kwana a kusa da ita da dare na sa aka je aka kai ni aka buɗe aka nunnuna mana abubuwa gari ya waye na shiga na fita na ga abubuwan su sannan na ga irin abubuwan da suka tara ma'ana makaranta an yi mata tattali nan da shekara talatin za ta tsayi da kanta to ka sabuwar kwamfuta a baka har nan zariya suke kawo kwamfuta a siyar musu sai mutum ya tura ɗan shi kai eh tafi ka je makarantar nan ta samun ka je a ɗauke ka in aka baka kwamfuta to ka je ka sayar ka sayo mana buhun masara goma ka aiko kai kuma ka wuce Kano ce rani haka suke ɗari da tamanin da wani abu ne an sayo musu laptop kwaya dubu biyar desktop manyan kwamfuta wajen guda dubu hamsin aka sayo sannan aka je aka kafa musu manya-manyan dish to idan da mu ne nan 'yan jihar kaduna aka yi mana wannan to arziki sai dai ruwan sama ne zai fi wannan arziki domin ba dare ba rana za mu yi ta koya mutane aiki da kuɗi za su yi ta fitowa falafala ko ta ina ta bayar yanzu kamar munan mutanen zaria ne yanzu abin da muke so a zaria shine me ruwa to sai ka zo ka ce to kana so duk kwalta da ke zaria za a shafa mata farin fentin nan dan ta yi kyau shine matsalar da duk ake yi jama'a abin da yake damun sarki ya taimake mu to shine sai mala yake cewa malam yakun muharraman matukar abin da zaka bar mutane baka nuna musu ba in dai ba haram bane to ba su akan abin da suke sai ka ainihin ci gaba da wancan ne Allah ya taimaka babu man khassa bil ilmi qauman duna da tsoron kar su gaza fahimta kun ga mun yi shigen wannan karatun a baya ko yanzu imam al-bukhari yake sake maimaita mana shine maganar da nake a yayin da wasu suke tuhuma akan cewa wai ni a nan zaria na ware wasu ɗalibai su wasu mutane yana ba su wasu ilmomi ba don koyi ba dole a samu wannan jama'a yanzu wannan karatun da ake yi muna yi wa mutane ne daidai da fahimtar kowa da kowa to inda za ka shigo ajin da ake yin mustalayil hadisi ko usulul fiqi in aka ci kuma wata matsala ana tattauna dole ne a cikin karatu jama'a abin da yasa wannan tsarin da yawancin malamai ba su yi shi ba a garuruka galibi karatun tsakanin magariba da isha da suke wa ɗalibai wai shine suka ɗauka karatu a'a wannan karatu ne na wayar da kan al'umma game da menene ake kiran jama'a zuwa malam ya ware wane ne da wane dan yana son su mu kuma baya son mu abu na ɗaya kenan abu na biyu sai su ce to in haka ne to a bar duk wanda shi ya san ya cancanta mana ya zo ya shiga sai a ce a'a karatun da an shekara biyar ana yi sai zama kai ka ka 400 level ba fanni ɗaya ba ne mai yiwa kai alaramma ne can hadda qur'ani kai sai ka zo kana son a saka ka a ajin yan lugal arabiya yanzu dole sai ka koma aji ɗaya to amma sai ka ce a so kake a saka ka cikin manyan ɗaliban to alɗa da wuri kowa yana da yancin ya zo ya zauna sannan kuma karatun ane ana daidaita shi da gwargwadon yadda kwakwalwar kowa za ta iya fahimta amma yanzu in aka je can za a shiga ilimi yanzu misali yan ajin da muke kira ajin abubakar da siddiq waɗanda su ne manyan ɗalibai yanzu Sulaiman wane ne shi a zo a tattauna duk abin da ya shafe shi to duk malaman hadisin nan a ce za a ba a tattauna to yanzu wanda ya zo koyan alwala dan Allah sai ya ce to ai shi har yanzu bai ji an fara bayani akan wanke kafa bane haka ne ko ba haka ba dan haka abin da Bukhari yake cewa shin wanda ya ware wasu mutane da ilimi yana koyar da su banda wasu tsoron kada su waɗancan su gaza fahimta ko ya yi laifi bai yi laifi ba sai ya ce وقال علي سيدنا علي الله يقارى مش يرداي ce حدثوا الناس بما يعرفون ku bai wa mutane labarin abin da za su fahimta shine sani din atuhibbuna an yukazziba Allah an yukazziba ko an yukazzaba Allah wa rasuluhu ko ku kuna so a ƙaryata Allah da manzon Allah ne idan ka zo kana bai wa mutane labaran abubuwan da ba za su iya fahimta ba to sai ka ji kana faɗi sai wani ya ce ƙaryar banza ƙaryar wofi a halin maganar daga Allah ce a halin daga manzon Allah ce amma ta fi ƙarfin fahimta shi ko kun fahimta jama'a saboda haka in kana magana da mutane gaba ɗaya na gari to taka tsantsan za ka rinka game da irin kalmomi da irin maganganun da za ka gaya musu amma in kana magana game da ɗalibai ka je ka saki kwanduwar ka kai ta magana nan ɗaliban ilimi ne ka tara to kuma ɗaliban ilimi ba a magana da su jama'a a kafa lasifika a bakin kwararo haka ana magana domin wanda ba ɗalibin ilimi ba ma zai kai ga jike kenan Allah maɗaukakin sarki ya taimaka wannan ainihin magana gashi yake cewa kaza wa qa fi riwayati abi dharr wa saqata kulluhu min riwayatihi an al-kushmayhani wa li ghayrihi bi taqdim al-matn ibtida'an bihi mu'allaqan fa qala wa qala ali ila summa aqabahu bil isnad wal murad bi qawlihi bima ya arifu na ai ya fahamuna in za ku gaya wa mutane ku gaya musu magana da kwakwalwarsu za ta iya fahimta wa zada adam ibn abi iyasin fi kitab al-ilm lahu an abdullah ibn daud an ma'rufin fi akhirih da'uhu ma yunkiruna duk abin da kuka san kun gaya mutane za su yi inkari to ku rabu da wannan abin ay yashtabihu alaihim fahamuhu duk abin da fahimta shi za ta yi musu wahala وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة duk abin da yake da rikici jama'a kaka zo ka faɗe shi a cikin jama'a abin da yake da rikici na ilimi to ba shine kake faɗi a cikin jama'a ba wasu lokutan abin da suke faruwa jama'a akwai ɗalibai ne da ba su fahimci tsarin ladabi na ilimi ba mu mun san kaza za mu rike abin ba za mu faɗi ba shekara goma shekara ashirin ko haka sai in ka zaunar da ɗalibai ka faɗa musu yau shi kuma yana zuwa masallacin su an yi sallah a zahar kafa shi na kaikayi sai ya miƙe sai fara wani wa'azi kame kame so yake zo ya faɗi wannan magana da ya faɗi shi kenan sai ta fasu sai zama mu mun rike maganar muna tarbiyyar ta shekara goma ba mu gaya mai ba shi kuma an faɗa mai da safe ya zo ya fasa ta a jama'a da magariba don haka abin da ake tsoron sai ya faru ko kun fahimta na'am gaskiya ce yanzu abin da annabi sallallahu alaihi wasallama din nan bai faɗi wa jama'a ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba gaskiya ne amma kaga bai ɓoye ba sai ya faɗa wa Aisha daga baya sai Aisha ta fito da abin ga abin Allah ya raya shi har Bukhari ya ruwaito shi muna karantawa haka ake yi jama'a Allah ya taimaka sai yake cewa wa misluhu qawlu ibn mas'udin ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه أقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ابن مسعود ما يفعل إيرن هكا yace ka sani da cewa duk sanda ka faɗa mutane wani hadisi wanda kwakwalwarsu ba za ta iya fahimtar wannan abu ba sai ya zama fitina ta samu a cikin kwakwalen da yawa daga cikinsu rawahu muslim muslim ya ruwaito wannan wa mimman kariha ta hadisa bi ba'dihi bi ba'din duna ba'din أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على على السلطان daga cikin malaman da suke ganin ba daidai ba ne a rinka faɗa wa kowa kowaɗanne irin hadisai imamu ahmad yana ganin hadisan da za a gansu a zahiri suna goyon bayan a yi fito na fito da sarki ko a yi fito na fito da mai mulki a buga imam ahmad yana ganin ka a rinka baza irin waɗannan hadisan a cikin jama'a akwai hadisan da a zahirin ka karanto jama'a sai su fahimci haka sai su ce to ai ga hujja muna da ita ko kun fahimta to imam ahmad ya ga irin waɗannan hadisan to ba a fito da su ga awam dama talauci yi musu yawa amma an ce musu salaf ba sa yin fito na fito da shugabanni ya zauna ya daure to yana jin wannan hadisin sai ya rike sai ya kukan kura sai ya ce hadisi ne yake aiki da shi to imam ahmad ya ce irin waɗannan hadisan wa malikun fi ahadisi sifat imam malik kuma game da hadisan da ke bayyana siffofin Allah na keke da keke saboda yayin da ka zo kana faɗi wani sai fara suranta Allah da irin sura ta mutane wa abu yusuf da kuma al'imamu abu yusuf almajirin abu hanifa kenan fil gara'ib game da matsalolin da yake kwakwalan mutane ba su saba jin su ba wa min qablihim abu huraira ai tun da an samu abu huraira ma kama taqaddama anhu fil jarabaini game da buhunhunan shi biyu na ilimi da ya ce ya fasa ɗaya bai fasa ɗaya ba ko me yasa bai fasa ɗaya ba wa annal murad ma ya qa'u min alfitan hadisan kuma da yake bayyana wan qarara a jama'a sune hadisan fitintunu wa nahawihi an hudhaifa wa an al-hasan annahu ankara tahdith anas li al-hajjaj bi qissati al-arani لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء Anas dan Malik ne wata ran yaje ba da labarin ai ga wasu mutane da suka zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce sun musulunta ana nan ashe yaudara suka yi sai suka je suka kashe mai kiwon dabbobi suka je suka yi kaza suka yi kaza suka yi mugayen abubuwa sai Annabi ya sa ka musu aka je aka yanke hannayensu aka caccokala musu kibiyoyi a ido kamar yadda suka yi wa wannan mai kiwo to da Hajjaj bin Yusuf ya ji wannan hadisi sai ya ce ab mu dama da muke ta kashe musulmi muna ganin akwai laifi ashe in dai da dan dalili ko yaya kawai zamu iya kashe su sai ya ƙara wuta akan kashe musulmi dama shi hajjaj da an danyi abu sai ce ku yanka shi hakika sai da ta kai yayi gado na yanka mutane da ka zo ka yi magana ko gaisuwa ka zo kai ka danyi wani kuskure wurin gaisuwa fa sai ce a wuce shi abin nan wannan gadon yanka mutane to ana nan sai yana da yake malami ne hajjaj ya haddace qur'ani to yana nan yana ganin to abin da da muke yi gashi akwai laifi a ciki amma dai ko muna da dan dalili sai ji to ai ga annabi ma ya yanka wasu mutane a sai ce ashe abin namu ma muna da isnadi to da Huzaifatu ya ji cewa Anas ya faɗi wannan hadisi sai je wa Anas faɗa ya ce ai irin waɗannan mutanen ba a kawo musu irin waɗannan hadisan waɗanda za su riƙe su su ƙara ɓarna kaga ashe anan ba ana cewa a ɓoye hadisi ba ne amma me ake cewa wani zai wa hadisin kuskuren fahimta ya je ta ta'adi ko kun fahimta jama'a a ƙarƙashin wannan sai yake cewa wa zabitu zalika ƙa'idar da ita ce an ya kuna zahirar hadisi ya ƙawul bid'a duk wani hadisi da a zahirin shi zai ƙarfafi wata bid'a wa zahiruhu fil asli ghairu murad amma kuma a haƙiƙanin shi hadisin ba goyon bayan wannan abin yake ba amma shi kuma wanda ke bid'a in ya ji hadisin fa zai rike shi gam a halin hakikanin hadisin ba ma'ana shi kenan ba to irin waɗannan hadisan ba za ka bayyana su ga irin waɗannan mutanen ba fal imsaku anhu inda man yukhsha alaihi al-akhdhu bi zahirihi matlubun dan haka abin da ake nema irin waɗannan hadisan ka a bayyana wa irin waɗannan mutanen wallahu a'lam kun ji abin da malam ya faɗi jama'a an fahimta da kyau ko wannan shi yasa jama'a kullun so da dama wasu abubuwan da ake cewa wai mun bayyana kaza mun ce kaza a'a sai an ɗauki tsawon lokaci sai karatu ya zo za a faɗi abu ba haka siddar rana tsaka to amma fitinar da take faruwa jama'a ita ce mutum ne wani bai taɓa sauraron wa'azinmu ba sai sadda ya ji wata matsala ta taso sai ce a nemo mai wannan kaset ɗin wannan kaset ɗin in ya ji shine zai riƙe misali garin mambila da kake jin shata ya nemi shi waka yana cewa kaza kaza kaza kaza hawan mambila kaza kaza kaza wani yaro ya je ya samu kaset ɗinmu da muka yi hudu ba akan cin doki ya je kullun da asuba sai a aje dan agaji sai a kunna janareta tun karfe hudu na asuba sai a buga wannan kaset ɗin kullun da asuba ran nan sai aka zo ana ta sanarwa gidan rediyo da talabijin cewa ga albani zai zo wa'azi jihar taraba sai ta mata ta ce ah ai shi wannan to duk mun ji wa'azin shi kullum wa'azin shi shi akan cin doki yake yi saboda haka ko ma mun je dai mun ji mun riga mun ji menene zai faɗa kaga me yasa iya abin da aka kai musu kenan na gaya muku a jihar borno a maiduguri ma aka yi irin haka wannan na shiga kasuwa sai ce ka ai ya ya ji wa'azi na shi kaza kaza kaza kaza sai da na gano sirrin wani ne yake towa daga maiduguri in ya zo lokacin duk sai ta bin ɗalibai da masu kaset wani kaset ne malam ya zafi shi kawai wannan yake nema eh wanne kasar ne malam ya zafi to shi masu zafin zai tattara shi ne na ɗari shi ne na tamanin shi ne na hamsin shi ne na kaza shi dai wanda ya zafi zafin kuma akan komai ma'ana zafin koda ya kai a kan shi ne shi da kanshi zai je kona shi in dai an yi zafi a kawo to in ya je sai ya buga guda ɗari haka sai ya zuba a cikin burga mai a jaka sai ya rataya sai ya je post office na maiduguri sai ya danna sai ya sa kawai sai ya juya yana dariya yawwa mala yana cin ubansu kenan ko kun fahimta ko saboda haka tunaninsu gaba ɗaya sai tafi shi wannan malamin kullum wa'azin shi akan haka ne wata ran sai na je ne musu wa'azi sai suka ji daɗi shine wanda ya zo yana ce amma kai ne wanda wane yake ka kasar ɗinka na ce ya ce to duk waɗancan kasar ɗin ga yadda suke na ce ai tsuntsuntuwa yake na ji labari ai sai na ce amma kun taɓa jin kasar ɗina na karatun sahihul bukhari suka ce a'a kun taɓa jin kasar ɗin tafsiri suka ce a'a kun taɓa jin sifatul sala suka ce a'a wai duk akwai waɗanda na ce sosai kuwa to yanzu shine wani ciyaman na local government a lokacin ya ce yanzu za a iya samun kasar ɗin tafsiri guda goma na ce za a iya samun har guda ɗari ya ce ɗari ce ya ce to a kawo dai goma shi na je na buga mishi guda hamsin sai suka je suna sa a wata tasha ta fm ɗinsu sai suna mamaki ashe malamin na yana ma tafsiri matsala ce ɗalibai haka suke kuma wannan matsalar gashi ina nuna muku kullum har annabi haka ya fama da su su matasa kullum abin da suke so ta tafarfasa ta ƙone shi ne na fata an gane amma fa su ma suna da amfani saboda in kuma aka zauna haka kirub to duk sai a rushe gwamma ana wato tafiyar haka ne dama a taka in ta kai gargada a ɗaga to amma su so suke in aka take kwano sai dai a ji ma lahira gaba ɗaya ina fata an gane yau wato don haka haka za a rinka yin abin kamar yadda kaga ake jan saniya ranar sallah ɗin nan ana ja tana ja قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خ... آه... خربوز إيه. عن أبي الطفيل عن علي بذلك kaga malam sai da ya fara kawo magana daga Aliyu sannan sai ya kawo mata isnadi dan haka a zahiri za ga kamar hadisin ko asarin mu'allaki ne ko amma mausuli ne ga isnadin قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ بن جبل قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر, أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما رضي الله تعالى عنه وأن حديث قتادة حدثنا أنس بن مالك Anas dan Malik ya ba mu hadisi yace annan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa mu'adhur radifuhu ala rahali mu'adh yana goye a bayan manzon Allah akan abun hawa ma'ana wannan ya nuna halaccin ka ainihin hau babur ka iya goya wani kenan ko ka hau jaki ka goya wani ko ka hau keke ka goya wani amma malamai suka ce da sharaɗin ita dabbar in za ta iya ɗauka kenan yanzu sai ka je road safety su duba babur ɗinka zai iya ɗaukan mutum biyu na fata an gane saboda dabbar idan ka cutar da ita ranar alkiyama akwai hisabi fa ba mashin ba fa dabba na ce mashin kan ka cutar da shi kai da kuɗinka kai da aljihunka dabba saboda sayyidina Umar ya nuna haka lokacin da aka ba su jaki za su tafi da shi suna tafiya ya ce to za mu hau jaki daga wuri kaza zuwa wuri kaza ne in hau daga wuri kaza zuwa wuri kaza kai ka hau daga wuri kaza zuwa wuri kaza a saki jakin shi kuma ya huta in ba musulunci ba ina ake samun wannan jama'a musulunci ake samun wannan kawai saboda haka annabi ya hau wannan dabba ya goya mu'azu a baya wannan yana nuna tawali'un annabi sallallahu alaihi wasallama ko qala ya mu'azu ibn jabal manzo Allah yace ya kai mu'azu dan jabal qala sai yace labbaika ya rasulullahi ina amsa kiranka ya manzon Allah wa sa'adaika kuma ina neman arziki ta hanyarka na'am zaka iya cewa ni labbaika idan ya kira ka amma in baya kusa to ba iya ce mishi labbaika yanzu nan ba za mu ce labbaika ya ababakar ne siddiq ba sai dai mu ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika an fahimta domin ita kalma ce ta amsawa kamar ka ce wane ya ce na'am to larabawa sukan mai da kalmar ne wane sai ya ce na'am ina amsa maka ko na amsa maka shine labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika ina amsa maka ya manzon Allah ina neman arziki ta hanyarka qala sai ce ya mu'azu ya kai mu'az qala labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika salasan so uku manzon Allah ya kira mu'azu mu'az ya amsa so uku qala sai annabi ya ce ma min nafsin ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah babu wanda zai shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma muhammadu manzon Allah ne sidqan min qalbihi ya zama yana da gaskiya da ya faɗi wannan kalma tun daga zuciyar shi illa haramahu Allah ala nari sai Allah ya haramta wuta ta ci naman shi qala ya rasulullah sai ya ce ya manzon Allah afala ukhbiru bihin nasa to wannan magana da na ji ta tana da romo tana da falala bana je in gaya wa mutane ba fayastabishiru mutane su ta farin ciki a ta musu albishir su ta jin daɗi ga wata falala jama'an musulmi duk wanda ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ya shaida Muhammadu manzon Allah ne in dai da gaske yake tun daga zuci to ya tabbata cewa ba zai shiga wuta ba aljanna zai shiga in je in ta albishir masallaci masallaci kasuwanni kasuwanni kala sai annabi ya ce idan yattakilu in kai haka kuma sai su daina aiki sai mutum ya ce ai na faɗi la ilaha illallah da gaske to tashi kai sallah azhar sai ce ina ne na riga na hada tuni suna na yana can wurin illiyina to tsoron kada mutane su haka sai annabi ya ce kar a faɗa musu to amma me ya faru mu kuma muka ji labari tunda an ce ka a faɗa ya akai kenan sai ya ce wa akhbara biha mu'az amma sai mu'az ya faɗi wannan magana inda mautihi da ya zo mutuwa ta'assuman yana ganin faɗar da ya ma ya yi laifi ga annabi tunda annabi ya ce ka a faɗa amma ya samu abin da suke kira takafu'ul adilla ne a cikin aƙida takafu'ul adilla shine dalili kaza ya ce karkayi dalili kaza ya ce kayi sai ka rasa yadda za ka yi sai ka kutsa wa ɗaya daga ciki kana istighfari ayar qur'ani ko ayoyin qur'ani da makarantu ran nan masu cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inuna Allah ya tsine wa masu ɓoye karatu ko gaskiya albarka to kuma nan annabi ya ce ka a faɗi wannan magana to in ya ki faɗe waccan tsinuwar za ta bi shi in ya faɗa kuma nan ya ci amana kenan ko kwaya sai ga ya faɗa ɗin ya fi sauƙi to waɗannan hadisan na daga cikin hadisan da malamai suke cire ƙa'idoji a ciki shine irtikabu a khaffaf dararaini ja'iz ɗayan ɓarna guda biyu ce ba yadda za ka yi sai ka taka to ya za ka yi sai ka dubi wacce ta fi sauƙi sai ka yi ta amma kana mai istighfari قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا أو أن الرواية كما أنا سيتي an faɗa min cewa annabi lallai ya gaya wa mu'azu cewa wanda di ya sadu da Allah baya shirka baya haɗa komi da Allah zai shiga aljanna ina son ku tsaya ku fahimci wannan hadisin da kyau wancan na cewa ne wanda di ya shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wuta ba za ta ci shi ba ko an ce wuta ba za ta ci ka ba fa akwai sauran matsala don tayewa za a je ka tudun la'arafi ne wuta ba za ta ci ka ba amma babu garantin aljanna har yanzu to amma wannan hadisin kuma sai zo da cewa in dai har baka shirka ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah baka shirka to aljanna ta tabbata to kun ga yadda ake hada dalilai ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah da gaske sannan kuma baka shirka to wuta ba za ta ci naman ka ba sannan za ka shiga aljanna dukkan hadisan mafitarsu ɗaya waye ya ruwaito hadisin hadisan biyu shine mu'azu qala sai mu'azu ya ce ala ubashirun nasa ba ne wa mutane albishir da wannan magana ba qala la sai annabi ya ce a'a kakkai musu albishir inni akhafu an yattakilu ina jin tsoron kar su koma su dogara da cewa ai ba sa yin shirka ai abin da suke ba shirka bane su kuma koma ainihin sai su hallaka Allah madaukakin sarki ya kiyaye to jama'a kun ji saboda haka yanzu hujjar da malamin nan ya akan keɓe wasu mutane da ilimi a bar wasu daidai ne ko ba daidai ba daidai ne amma da tsoron da sharaɗin tsoron kada su gaza fahimta ne domin yanzu kun ga jama'a ai da yawancin masu bin ɗariƙun sufaye irin waɗannan ahadis na fada'il hadisan falala suka rike har ma wasu sai ka je ka same sai mutum ya ce ah to kullun ina yin istighfari kullun ina yin istighfari ni kuma ban da laifi ai shine nake dan samun dan yi wani laifi don istighfarin na ya rinka samun abin da zai ci shine hadisan falala ne kullum ake zuba musu su don aka zuba wa mutum hadisan falala wani lokacin sai koma kuma sai zama kaza me yasa kake ganin da yawa ƴaƴan da ake nuna musu ku ƴaƴan wane ne ƴaƴan wane sai su lalace da zai dogara da cewa shi dan wane ne shi dan wane ne amma kullum ka tashi kana nuna wa ɗanka kai ba ɗan kowa bane ka tashi ka nema Allah ya taimake ka sai ka ga ya zama productive sai ya amfani amma ka tashi kana cewa kai eh je ka duk wanda ya maka a garin nan ka shakura shi ka buga shi akwai kuɗi hajjiya ta tara je ka duk wanda ya tare maka hanya buge shi muna da kuɗi mun san kwamishina mun san kaza mun san kaza to ana nan zai zama sai ya fitine ka fitina da duk abin da ka tara na daraja da kuɗi sai sun ƙare kenan in ka duba ashe annabi bai hana a faɗa wa mutane falala ba amma a yi taka tsantsan wajen faɗin falalar don kada falalar kuma ta sa mutane ainihin su rikidi ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu saboda yadda lokaci ya ƙure jama'a za mu saurara a nan in sai in Allah ya kai mu gobe insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah